بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقلة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهميس عشرين دا هدو قوة المحرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira na ba alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na nawa mun tsaya darasi na tamanin da biyar za mu tashi na darasi na tamanin da shida a wannan littafi mai albarka al'adab al-mufrad littafin da yake bayani akan yadda zaka rayu kai kadai da kuma wasu inda muka tsaya daidai wato babi na 405 za mu tashi da 406 hadisi na 907 malai yace babu kaulin rajuli babu ne babi ne da zai magana akan fadin mutum cewa mu'minuna bi nau'i kaza wa kaza an shayar da mu da yanayin ruwa na kaza da kaza kamar yadda yake faɗa su anwa ɗin yanayin wato da tauraro kaza da kaza taurari da ake da su guda 28 ko masaukan taurari guda wato 28 to sai ce ai yanzu ruwan nan da aka yi tauraro kaza ne ya shayar da mu to wannan maganar ita ce za a yi magana a kanta dangane da waccan maganar cewa ne matsayinta a shari'a malik ya hadathana isma'ilu qala hadathani malik an salih ibn kaysan ana ubaydullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud an zaid ibn khalid al-juhani an karbo daga zaid ibn khalid al-juhani wanda ya je yakin hudaybiya ko ya je sulhul hudaybiya da ake magana akai domin shine ya rike wato tutar mutanen Juhaina lokacin da aka yi fatahu Makka ya rasu a shekara ta 78 a Madina yana da shekara 85 Allah ya tsara masa yadda to shine yake cewa annahu qal haqiqa ya ce shine annahu qal haqiqa ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a wata ruwayar kuma cewa salladina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzo kira da amince Allah ya tabbata a gare shi yayi mana sallah shine sallalana din shine bi salladina cewa annabi alaihi salatu wasalam yayi mana sallah bil hudaybiya a hudaybiya dan gurin da ake magana akai ala ifri sama'in shine ala ifri sama'in lokacin wato ƙarshen ruwan sama bayan an gama ruwan sama shine ala itil sama'i kanat min al-lailati wannan lokacin ya kasance da daddare ne walan man sarafa yayin da manzo jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya idar da sallah ta in sarafa min salati aw min makani lokacin da ya bar gurin sallata sa ko gurin da wato yake a zaune me ya faru sai yake falamman sarafan nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi alaihi salatu wa salam ya idar da sallar ko ya bar gurin da yake a zaune sai yake aqbala ala nas sai jiyo ya fuskanci sahabbai fa kale yake hal tadaruna ma za qala rabbukum shin kun san me ubangijinku yake kun san me ubangijinku yake qalu allahu wa rasuluhu a'lam wato abin nufi min al-ahadithil qudusiyya suka ce wannan yana da ba za min al-ahadithil qudusiyya yana cikin hadisai qudusai hadisul qudusi kun san me ubangijin ku yace kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka fi sani kala sai annabi yace asbaha min ibadi mu'minun bi wasu daga cikin bayina sun waye gari suna masu imani da ni shine wato dangane da abin da ya shafi halitta da rububiyya eh asbaha min ibadi mu'minun bi wasu daga cikin bayina sun wayi gari suna masu imani da ni kaga wannan idafar ba ta tashrifi ba akwai idafatu tashrifin da ake faɗa da da za a ce abdullahi baitullahi irin wannan kaga idafatu tashrif ne wato jingirawa ce ta girmamawa amma nan da aka kawo ba idafatu tashrifin ba to shine yace um wa kafirun domin ga kalmar gaba ta zo da wanda kuma suka kafirce mu shine kalma ta biyu shine kafirci irin na shirka shi sa imamu tibi yake cewa wala shakka fi kufri man yataqad al-kawkab mu'tar ba shakka babu makawa ga kafircin wanda wato kudirce cewa lallai tauraro ne mai tasiri ba Allah madaukakin sarki ba tauraro ne yake da tasiri wajen saukar ruwan sama ko shakka babu duk wanda ya kudirce wannan ya kafurta haka imamu dibi yake wane mutum ko kuma wanda ya maida shi cewa shine alamar da za ta sa ruwa ya sauka shine yace wa man ja'alahu alamatan lil matari falyahzar min shi'aril jahiliya duk wanda ya sanya shi alama wato na cewa sai tauraro kaza ya fito za a ruwan sama lalle ya kiyayi irin abubuwan da jahiliya suke yi na irin wayannan shiririta wasu kuma suka ce a kufrarun li ni'matin lahi an gane ko kafircewa ni'imar Allah ne saboda ka takaita ta wato akan cewa ruwan sama yana sauka ne da ni da dalilin tauraro ba ba kaddarawar Allah ba to wannan shine abin da malamai suka yi wato suka yi suka suka tsoratar akai kada mutum ya kudurci cewa tauraro kaza shi yake saukar da ruwan sama ba Allah madaukakin sarki ba kamar yadda Imam Dibi yake faɗa mutum ya kafirta to sai yace fa amma ban kana mudina bi fadlillahi wa rahmati amma duk wanda bayan an gama ruwan sama yace mudina bi fadlillahi wa rahmati wato an shayar da mu da rahmar aham da falala Allah madaukakin sarki da kuma rahmarsa da falala Allah madaukakin sarki da rahamarsa fa zalika mu'minun bi to duk wanda haka shine yayi imani da Allah madaukakin sarki wa kafirun bil kawkabi ko kuma kafirun bil kawkabi ya kafirce wa taurari duk wanda aka gama ruwan sama yace mu'minuna bi fadlillahi wa rahmati dama annabi ita ce addu'ar gama ruwan sama amma yayin da ake ruwan sama sai yace Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka wato ka saukar mana da ruwa mai amfani da an gama kuma zai ce mu dena bi fadillah to ka kauce wayancan yan jahiliyar kuma ka yi imani da Allah cikakken imani wa amma man qala mu dena bi nau'i kaza ko wa amma man qala bi nau'i kaza wa kaza amma duk wanda yake an shayar da mu da tauraro na kaza da kaza shine annau din nau'u bil hamza tauraro yake nufi to yake mana an shayar da mu ruwan sama dalilin tauraro kaza sai ce fa zalika kafirun bi to wanda ya ka ko shakka babu ya kafirce mun mu'minun bil kawkabi kuma ya amincewa ko ya yi imani da taurari wannan hadisin banda wato imamu bukari da ya kawo a cikin adawul mufrad an kuma kawo shi a cikin musannaf an gane ko ya tabbata a cikin musannaf aka imamu muslim da imamu nasa'i da abu dawud duk sun kawo shi shi Abu Dawud ya kawo shi a cikin kitabu Ibdi wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye babu na bakwai babu ma ya kulu rajulun idza ra'a ghainan babun da yake magana akan idan mutum ya ga girgije lokacin da ya taso me zai ci حدثنا مكي ابن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace kanin Nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminta Allah ya tabbata gare shi ya kasance idan ra'a makhilatan idan ya ga hadari ko wani girgije ya taso na hadari da kala wa kharaja sai ya rika shiga yana fita sallallahu alaihi wa sallam ya shige ya fita ba zama duk lokacin da annabi ya ga hadari ya taso to baya zama wa aqbala wa adbara ya kai ya komo ya gaba ya baya shine kai ya komo wa tagayyara wajuhu fuskarsa ta canja sallallahu alaihi wa sallam fa idza mudirat as-sama'u suriya da zarar an yi ruwan sama kuma sai a yawi man wannan wannan damuwar da take fuskarsa gaba ɗaya sai ta tafi fa arafatu aisha zalik nana aisha ta gane haka fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ta gane haka har ta sanar da annabi alaihi salatu wa sallam cewa ga irin yanayin da yake shiga tace ya rasulullah naga idan ana hadari ya taso wato girgije ya taso ga yanayin da kake shiga me yake faruwa sai annabi alaihi salatu wasallam yace wa ma adari la allahu kaba qala allah azza wa jal yace ban sani bane wata kila ko yadda Allah ya faɗa Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa falamma ra'ahu aridan mustaqbil awdiyati muqalu hadha aridun mumtiruna bai sani ko wannan al'amarin ne zai faru yayin da suka ga girgije ya taso sai suka ce hada an dade ba musu ruwa ba hada aridun mumtiruna wannan girgijen kam ruwan sama za a yi mana dake Allah yake bal huwa masta'ajaltum bi bar wannan magana abin da kuke ne kuka rika nema a gaggauto muku da shi ne eh rihun fiha azabun alim aka ce iska ce cikin ta wanda akwai azaba mai radadi saboda haka su wannan hadarin da suka gani wayancan mutanen ba ruwan sama aka yi musu na rahama ba ruwan azaba aka yi musu to yasa duk wanda annabi ya ga hadari ya taso baya nutsuwa yace saboda bai sani ba ko wancan talalar da aka yi wayancan mutanen su ma irin ta za'a musu kaga wannan fa duk rahama ce da kauna da annabi yake wa al'ummarsa duk da ya roka cewa ba za a halakan madda al'umma ba hadisi na gaba 909 haddathana abu nu'aym al-fadl an sufyan an salamata bin kuhayl an isa bin asim shine al-asadi al-kufi mutumin kufa ne an zuru bin hubayshin wannan ya riski annabi alayhi salatu wasalam kuma yana cikin manyan sahabbai yana cikin manyan sahabbai kamar yadda mun taba maganar sa a baya wato sannan masanin larabci ne a larabawan ba kamar a hausa ne za a ce wani ya san hausa ko shi shi ma cikin larabawan masanin larabci ne sosai domin an ce ibnu mas'ud wani lokacin yana mai tambaya amma kai yanzu ka zo ka yi tambaya wato akan kalmar kaza da yawa akwai abubuwan da yanzu da za a tsitsiye mu akan su a ce me sunan su na gaskiya a Hausa to wasu ba za su tashi ba to shi irin wannan ne to shi ma a wato a bangaren abin da ya shafi larabci kwararre ne ibnu mas'ud duk da kwarewarsa alaran matanni da kuma zama da annabi alaihi salatu wasalam cikakken zama da yi idan kalma ta zo wani lokacin ta larabci yana zuwa ya mata tambaya akai sannan kuma alawi ne na'am sannan kuma an ce ya rasa shekara ta tamanin da uku sannan ya shekara ɗari da ashirin da wani abu kafin ya bar duniya Allah ya ba shi tsawon rai shekararsa ɗari da wajen ashirin da wani abu kafin ya bar duniya to shi ne yake cewa ana abdullahi an karɓo daga abdullahi mun faɗa a farkon littafinmu kamar da in bukari yace abdullahi yayin shiru ibnu mas'ud ake nufi sai dai in wani ne sai a faɗa ko ibnu mas'ud kenan kale yace kale nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da insha Allah tabbata gare shi yace a tsiyarati shirku tanti shi tanti shirka ne to ba shi ba shirka ne shine a tsiyara wa ma minna wato kuma babu wanda daga cikin mu zai iya kubuta daga wannan in ba wanda Allah ya tsare ba tanti ba wani abin da aka ga kana yin sa babu ka san kai tanti wani ka dauka karatu ne to shi za ka ce babu wanda zai kubuta daga wannan sai wanda Allah ya tsare walakin la yudibu bi tawakkul kai dai Allah yana tafiyar da tanti daga zukatan mutane ta hanyar ne tawakkali wanda mun yi bayanin sa a wato abadi mai lamba ta 246 an gane hadisi mai lamba ta 124 za ku iya tuna akan tawakkali mun yi bayani sosai akan wannan to wannan hadisin banda Imam Bukhari ya Adabul Mufrad Imam Tirmidhi ma ya rawaice a cikin kitabu Siyar sana Abu Dawud da Ibn Majah sai rawaice shi a kitabu Tibbi haka Tirmidhi ya kuma rawaita sa har yau daga wato Salma wannan hadisi ne kamar yadda dai muka ji ingantaccen hadisi babun addiyara babun da zai magana akan addiyara tamfin da ya har yau kun san cewa su mutanen jahiliya abu dan mutum ya fito zai yi tafiya idan ya ga tsuntsu yayi dama dama daga asairu ne kalmar ai idan ra'u idan ra'u tsaira tsara yaminahu tayammanu kenan bihi wasamaru wa mabaw da ka ga mutum ya fito da kofar gida da bishiya kofar gidansa sai ga tsuntsu yayi dama sai ya ce to wannan tafiyar ta ba akwai alheri a idan kuma ya fito sai ga tsuntsun yayi hagu sai ce kai ai akwai matsala ba tafiya kenan saboda haka buwo kaya waki sa'a kamar da yadda mutanen mu suke a yanzu akwai wanda in zai tafiya sai ya ji an duba ba akwai sa'a ko babu idan aka ce maka rai tafiyar kai yayi akwai wani ba Allah ne taba gaya mun yace wallahi suna tafiya da wani irin masu wannan duban suna tafiya yace kai fa sai suka ga wani alaji ya wuce ta gaban ya wuce hanyar Kaduna yace kawai sai wannan da ke tafiyar sai tsawaya ya kira wai da ya kira shi a wai ya daga ana jansa a mota sai ya ce mana ai yau din nan an ce mana za ka yi tafiya guri kaza ganin sa sai ya ce wallahi ji kan idan sa kai za ka yi tafiya guri kaza saboda haka ai mun duba ba matsala ai tafiyar nan kawai kaga ya ci kudin wannan rana ai dole in ya dawo sai ya bai to wannan abubuwan da ake ta gaya wa mutane kenan cewa rashin dogon abun mamaki na gaya wasu mata muna tattaunawa ɗazu abun mamaki kafirin da in ya shiga masifa da tashin hankali gurin Allah yake dawowa duk da kafiri ne duk kun biya a Qur'ani amma musulmin yanzu ya shiga masifa zai tafi gurin wani adawan li hadal amr abun mamaki kafirin da shi in ya ji wahala gurin Allah yake koma domin ya san ba da yi sai Allah abin da suke rubuta a bayan mota inda gaske ne ba mai yi sai Allah ko bayan adede shi zau to abin mamakin musulmin yanzu in ya shiga musiba kuma sai kowa gurin dan uwansa mutum wanda shi ma ba zai iya wa kansa komai ba shine abin mamaki kafirin da ya koma gurin Allah kai kuma yanzu ka koma gurin dan uwanka shi sa annabi yace an Allah ya faɗa hadisul qudsi ana agna shuraka ya ani shirk mutukar za ka haɗa Allah da wani zai tattara ya kyale ka kawai ka je ka yi da abin da za ka yi kai kaɗai in kuma Allah ya zare hannunsa daga gare ka ka shiga uku to wannan abubuwa ya kamata mutane su ta duba kuma abin ta kai cin wallahi za ga ko kana karatu in Allah ya ma jarrabawa in ba ka yi da gaske ba ko sai wasu sun zo sun burma ka dan za su zo su ce masu a jarraba kaza ma ai ka san kaza ba a zama kawai to daga nan ba kai wasa ba sai su kai ka su baro su sa ka kwashe kayanka da gaba annabi alaihi salatu wasalam shi za kullun tauhidi yana da wahalar sha'ani amma so ake idan kai kokari kai ta bibiyar karatun sa za ka ga karatun tauhidi kamar da wani malamin da yake faɗa baya cika karatun aure ya fi cika tauhidi baya cika saboda kwakwata kowa ake ya ɗaya yaro ba ɗaya babba ne shi ma zai karatun ba kyale shi ba haka tauhidi yake domin wata gabar za a zo ana zuwa sai ka ji ta wuce kanka kai ma sai ka kokari ka gyara balle da rawa suka jin karatu wani za ka yi zane ya fara zuwa ne ke yana zuwa kamar waya yake ya gudu kenan domin zai ya sabu na kullu sayatin alaihi duk abin da kamar ai zai ji kamar da shi kake to ji matsala abin da ya shafi tauhidi kenan kai ma ne karatun ba kyale ka ba wallahi za ka zo gabar da za ka ji amma fata fata to sai kai kokari ka gyara saboda haka wannan shine kuskuren ba daidai bane an gane ko abin da yake daidai shine duk abin da ya taso kaukamai da shi zuwa ga Allah shine daidai to me yake me yake gaba sai yace wa khairu alfadu amma mafi alkhairin nan ne aiko mafi alkhairin wannan tamfin shine kyakkyawan fata kalu ta ce wa malfadu sabbin ta ce menene alfa'al kuma kun ga duk da larabawa ne shi suka tambaya kala sai yace kalimatun salihah kyakkyawar kalma ya ci ma'uwa a hadukum da ɗayan ku zai ji eh misali a yi kyakkyawan zato da abin da zai zo mai kwanka tambayi zai kai kai mar positive interpretation abin da ake faɗan wannan positive interpretation wato kyakkyawar fassara shi ake kira fa'alu da wani ya zo ya ce fassara da mummunan kalma yake ce ba haka bane sai da Allah alheri ne insha Allah ba komai ai duk wanda kaje ya kaza ma Allah yadda kaza zai samu to ka ka kwantar da hankali shi ba dai wanda ka zo ka je kai kamar da yayi ira irin wannan zama dokin kofa ta riga bai bai ai duk tambi ne duk da cewa shi zari ya bai bai za a ce ma kuɗi za ka samu ko ko kaza ko kaza misali canji ne ma anzal Allah biya ne sunan ko barin yara a ɗaki kazan ta ce zalla sai a ce ma yana janyo talauci an fahimta da kyau ko duk da su magabata a da za a zo za a suna da hikimomi amma ba nasi ba nasi kwata kwata an fahimta da kyau ko yawwa sai ce kun ga wannan shi ma kamar yadda muka faɗa ba iya Imam Bukhari ne ya fitar da shi ba Imam Ahmad ya kawo shi Ibn Hibban haka haka Imam Dahawi a cikin Mushkilul Asar da Ibn Kuzaima ya kawo shi a babu tawakkul haka Abu Awana a cikin Ad-Dibbu shi ma ya kawo shi hadisin ya zaga gurare da yawa kenan saboda haka kamti kaga yi ta dan fodiyo kamar watan nan ne kuma wannan shi matsalar canji na ga muku tun zamanin jahiliya ne tun a jahiliya isa annabi yace la adwa wala iyarata ko wala mata wala safar wata ruwa yace wala gul mun biya da ku a kitabu tauhid ya kara hadda wala gula cewa babu wata cuta da take tashi da kanta transmittable da iya ikon ta je ta kama mutum in ba Allah ya yarda ba abinda ake nufi kenan ba ana nufin wai ba cutar da ake dauka ba akwai wannan ba subhanallah ba yana kore abin da ya shafi ilimi bane kun fahimta da kyau ku baya kore abin da ya shafi ilimi na cewa likitoci a yi likitanci sun ce akwai kaza da kaza baya nuna haka mun yadda akwai wannan amma ka sani cewa wata cuta ita kaɗai ba ta nuna wato ba ta da tasirin sai ita ta tashi ta je ta kama wani domin ga hadisi nan wani sai ya ce to ya za da hadisin firra min al majzumi firaraka min al asadi ko da annabi yace ka guje wa kuturu irin gujewar da za ka yi wa zaki kaga shi yake nuna ne ana daukan cuta ko ba haka bane yawa saboda haka akwai banda wannan kuma akwai wasu nusus din ma da zaka dauko abin da ake nufi shine cuta ba ta tashi a wuta tsawon kanta a bisa tasirin kanta ta je ta kama mutum sai Allah ya yarda wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi idnillah haka kamar yadda sihiri yake asiru haqqun wala hu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir haka ita ma ce yanzu ta bibi saboda haka sai da ikon Allah sai Allah ya yarda shine abin da ake nufi amma ba shi yake nuna cewa an kaje gurin da ake gaba ɗaya yanzu ana cututtuka kowa yana yi kaje ka ce kai ka dogara ga Allah ba haka ake nufi ba ba haka karatun yake nufi ba kwata kwata shi sa kamar yadda na gaya muku Sheikh Usman dan Bodiyo Allah ya daukakin sarki ya ji kansa ya gabara kun ga annabi cewa babu cuta da take tashi da kanta wala iyara ta haka babu tanti wala mata babu zancen hama shine mujiya da mutum ya fito ya ci karo da mujiya to ba za shi kasuwa ba ranar yana cin karo da mujiya yake ba sa'a ko idan ya ci karo da kuturu yana fitowa ya karo hudu hudu da kuturu sai ya koma ya ce wallahi yau kasuwa ba za a ciniki ba haka suke yi wala gula kuma ba zan tan fatalwa ita ma da annabi ya rushe to abin da nake so in kawo ma anan shine matsalar tamfodiyo din tamfodiyo wala safar kuma annabi ya kore watan safar ai kun ga a lokacin su saboda aka yadda aka tanfa safar ko aure ba ai ba da Allah ya sa yanzu ana ta karantarwa ba ai ma akira zai da dabara jiwa cikin Hausawa cewa za ga auren rashi ba daga an tafi dabda azumi an je muharram to in safar ya zo sai a huta za ka ka aura ka gani yanzu ka ga safar ya kusa shigowa duk da yanzu an samu sauki za ga sauki invitation an fahimta da kyau ku to saboda haka saboda wai a cikin safar ake larabgana ai kaza ai kaza duk musibu a safar suke sauka sai aka daina aure na na Aisha ba ta aurarwa mun biya da ku ba ma ta aurar da mutane sai safar ya zo dan ta kore wannan akidar da ba ta da kyau to dan godiyo ya tarar da wannan muguwar aqidar da mutane suke ko wanki ba ya ranar Laraba ranar Laraba gana ba a wanki sai ya samu wanda daga cikin almajiran sai ya bashi kayan sai ce je ka wanke mu ran Laraba gana din ranar sai ya tafi zai wanki tunda kun ga ba a gida bane tun za a tafi rafi ne a je a yi wanki sai suka hafi karo da wani suna haduwa da shi yace ina zuwa yace malam ne ya bani wanki mara yace kai ko ba yau ba a wanki sai dawo sai zo ya gaya dan fodiyo sai dan fodiyo yace to canja hanya kuma ya kuma canja hanya da wata hanya suka kuma cin karo da wani ya ganki da kayan wanki yace ya wanki zan yi wa mala yace kuma ba a wanki yau to kaga abin da dan fodi yake zo yake so gaba ɗaya mutanen gari su ji labari sai aka ta zuwa ana cewa yau malam ya tura da wanki za a masa sai aka tunguba aka tafi tambaya gurin sa yace dama gabar da nake so ku zo kenan ina so ku gane cewa wannan tanti ne ba shi da asali sannan ya ba shi fatawa an fahimta da kyau ko shine misalin da na gaya wasu nace zai yiwuwa a gidanku kullum ana cin jela sai kai mutu shiru ka kyale shi kawai ran da aka zo ma ka ce kai baka ci ko wata ran suka yi ba tambaya sai ka ce to ga matsayin da ya ce sai za ka faɗa ba ku ce ai tambaya ta ne ba ku yi ba domin wata kila sai ranar farko ne ka gani kana magana ce wata ta kalle ka a kakanni sai ce tun ka haifi babanka ba ba ma kai ba muke ci to ka ka janyo ka janyo an taɓa babanka ba ma kai ba to shi sa bil hikmati wal mau'izatil hasana din kenan sai abu wannan kawai din a hankali ran da aka zo gaba zai kace ai saboda kaza da kaza da kaza da kaza shikenan salim alim an fahimta da kyau ko yawa karatun yankan jaki shikenan ba wani ja to wannan shi ne saboda aka canji to babu fadlun man lam yatadayyar babu da yake magana akan falalan wanda baya canji saboda ai mun biya a baya kowa yana da wannan jinin sai wanda Allah ya tsare saboda falalan abun ba ba za ku ji me zai samu wanda baya wannan tabbin wanda Allah ya tsare haddathana hajjaj wa adam qala haddathana hamad bin salama ana asib an zur ana abdullah bin mas'ud an nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam bil mawsim ayyam al-hajj ayyam al-hajj an bujiro min da al'ummata wato a cikin kwanakin aikin hajji fa ajabani kasratu ummati yace sai yawan al'ummata ya kayatar da ni da na ga al'ummar sama da mutum dubu ɗari kad mala'u sahala wal jabal sun cika kwari da tudu da kwari shi a sahali ne kwarin aljabal din kuma kan duwatsu tudu da kwari kalu ya muhammad aradita sai ka ce ya ma'aikin allah shin ka da da wannan al'ummar da yawan su kala na yace kwarai kuwa ai rabbi yace ya ubangiji ya ubangiji na yadda wannan al'ummar قال يجي فإنما هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب يجي to a cikin wayannan kuma akwai mutane 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba a tare da wayannan wa humul ladina la yastarquna sune waɗanda la yastarquna ba ta nema ai musu tawai da an ba su da lafiya shine ko mai rukuya ba za su kira ba yazo ya toba musu addu'a ba ta yi kun ji daya wala yastawuna ba ta sakiya ai ana yin sakiya a samu karfi inda ake fasawa da wutan nan ko yau wanda ake cewa bakaruhi ne ba ta yi wala ya tadayyaru da kuma ba ta tanti mahalli shayi wa ala rabbihim yatawakkalu da ubangijin su kadai suka dogara kaga wannan gabobin da aka faɗa kana ukasha wannan akwai lugaji biyu da ba kun biya riyadu salim ko ukasha ko ukasha bitashdid أو بالتكفير لغتان فادعوا الله أن يجعلني منهم أوكاش بن محسن yana zane ce ya rasulullah roƙa min Allah ya sanya ni a cikin su kana zai ce Allahumma ja'alhu minhum yace ya ubangiji ka sanya ukashi cikin mutum dubu 70 din nan fa kana rajulun akhar sai wani mutum daban ya miki shi ma ya jiga raba zagonanza an ba da ofa shi ma sai ya miki yana miƙewa sai ya ce kudu Allah an yaji alani minhum ka roƙa mun Allah ya sanya ni cikin su kala sai annabi yace sabaqaka biha ukasha ukasha ta yarda ka wato ofar da aka bayar yanzu da yake sai ne wani lokacin ko ba haka ba ofa bi ukasha shi wa dan aljanna ne amma wato shi wancan sahabin kai amma a wannan gabar ta wannan falalar bande to kaga anan malamai suke magana akai to kaga dogaro ga Allah da sharadi ya zanto ba za ka yi raki ba idan ka san zaka yi rashi kana fara malaria a kai ka kemis ko asibiti ya zanto kuma ba dan mammako ne yasa ba ka so a je asibiti ba da ko wanda ba za ka asibitin ba idan kai je a caje to ba da wayan ake ba domin idan mutum ya zanto zai yi rashi to ya karya abu imamu shafi Allah ya masa rahama wata ran yana zaune a masallaci sai ya wani ya tashi yana ta magana yana roƙon Allah ya taimaka masa ciwon ido yake yana ta bara yana kallonsa sai da aka babbashi sadaka aka watsi saura shi kadai ka san yawanci irin zuwa ta tafiya sai kowa ya fita sai babu shabi da yake shawara shi kadai zai ce malam zo da yazo ya zauna sai yake Allah za ka kawo ƙara masallaci yace ta ga wannan idan na na hagu yace shekara ta biyu ko uku yace ba na gani da shi yace amma na rantse da Allah ko mata ta bata sani ba ta shiga babu guri ya fata ta gani ta shiga fita to kaji wayannan irin wayannan ake nufi da kaji kiji ga na jiyo yanzu zaka cika gidan sai an kai ka to a wannan wannan wani wannan bangaren ban da kai sai ka nemi wani gurin yawa to da sai ka nemi wani gurin mutukar zaka cika gida da ihu to wanda kai an fahimta da kyau ko wanda ya san cewa ba zai rashi ba ba kuma mammako ne yasa ba zai je asibiti ba da shi ake akwai ire-iren su amma Allah ya ba su da yawa cikin al'umma ba cikin al'umma ba su da yawa shine na gaya wani nace za mu nema a wani gurin amma ban da nan akwai wala har yanzu wallahi wadai kuwa da na ji ciki na yana ciwo zan tafi asibiti to kaga mataki ne kai kan ka san baka kai su ukasa ba ibnu misa ko yawa to sai yace wannan ruwayar banda kaga wannan ruwayar da muka biya ta ta ibn mas'ud ce in ka duba musannaf kowa abdullahi da abbas ma ya kawo haka ne imam ahmad shi ma ya kawo a cikin littafin da haka imam muslim daga imran bin husayn duk su biyun sun rawaito daga kaga hadisin mashahuri ne ba iya ibn mas'ud bane ya rawaito in kaga dama ka iya cewa ruwayar ibn mas'ud ko kace ta imran ko ta ibn abbas duk ɗaya ne ka samu wani akaran ba ne cewa a ba wa ibnu abbas bane ya rawaito kaza ka ce duka sun rawaito hadisi na gaba ko hadathana Musa قال حدثنا حمام حماد وهمام عن عاصم عن زير عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث قال irin hadisin kenan shine wanda na gaya muku yanzu Abdullahi ibn Mas'ud ne shi ma dai anan har yau babu tiyarati min aljin babun da yake magana akan kanti wato na daga aljanu abinda ake nufi shine kanfa aljanu kamar yadda tawari masu wannan bokance sai a ce akwai ranar dam da ya ilu akwai sarauka ya ilu akwai shamsa ya ilu ko wannan wayannan kwanakin guda guda bakwai duka an ba su rana idan mutum ya zo da shamsa ya ilu za a duba ma a ranar sa to tamfi da aljanu ko shakka babu shi ma yanzu za mu magana akan sa حدثنا إسماعيل قال حدثني بن أبي الزناد أنا ألقم عن أمه أن عائشة أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا لأن إن شاء الله تعالى متى يبدأ تاكسن في wato ana zuwa mata da ƙananan yara aka haife fa tad'u lahum bil baraka sai musu addu'a cewa Allah ya sa musu albarka fa utiyat bi sabiyin aka zo mata da wani yaro fa da'abat tadawu sadatahu sai ta tafi wato dan ta sanya fulansa ko ta dauke fulansa ta tafi dauke fulan da aka dora shi akai fa idza ta ta ra'si muta kana dauke wannan fulan da aka dora shi yaran kawai sai ta ga wato Musa Musa da ba ma'anarsa shine aska kun fahimta da kyau ko shine ma'anarsa shine ma'anar Musa shi duk suran da yazo mafi yawancin dai balarabi ne za a je yana da ma'ana in dai ba laraban suna ne kamar Khalid aga wanda zai dawoma kenan laraba a jahiliya suna sa dan wayin tun ya fada ya dawoma ko baya dawoma rai wanda ba wuce ke cewa halali to shi ma Musa kaga suna ne mai kyau amma ma'anar sa dai wuka yake ne kaga ba za ka tambaye mu ma'anar sa ba domin ya ma zuwa Qur'ani kuma annabin Allah ne karewa kyau kenan dan sunan daga sunan da aka idafa da na Allah sai kuma sunan annabawa sune sunayen da suka fi kyau to ma'anarsa kenan kawai sai suka ganin sai ta ga wannan askar a karkashin bulo fa sa'alatu ma'anil musa tace wannan askar kuma fa fa kalu zai kace naj'aluha min al-jinn wai suna sanyawa ne saboda aljanu akwai aljanun da suke zuwa suna taba jarirai to ana sanyawa ne wannan wukar in jariri aljanun ya zo ya ganta wai ba zai yi jaririn komai ba fa aka ga til musa fara madiya ta dauke wannan wukar sai wannan wukar sai wurgi da ita wala hatu ma'ana tace kar ku bara wa qala tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu diyarata annabi ya hana baya san ya hana tanti wa yujdu ha kuma baya so yana kyamar tanti wa kana Aisha tarha anha shi sa da Aisha duk lokacin da ta ga mutane suna irin wannan sai ta yi hali kamar yadda za a ɗora wani abu yawanci an ce fulani sun fi ko na azurfa ko na biya ce saboda kaza saboda yan nero ko da kaza da kaza ma anzalallahu bi hanin sultan an fahimta da kyau ko ba shi da azali hadisin bai bai inganta ba amma dai malolin abun ai suna nan kaga saboda ita ummu alqama ba san ta ba shine janyo hadisin matsala ba san wace ce ummu alqama din majhulat majhulatul ayn hadisi imamu dahawi ya fitar a cikin ma'anil asar amma ba da wannan kissar ba an bayyana da kyau ko babul fa'al babun da yake magana akan al fa'alu a ɗaya ruwayar da nake so in gaya muku shine da aka zo da Nana Aisha jariri a wata ruwayar daban da aka zo mata da jariri ana miƙa mata shi sai ta ga hannunsa an sa irin wannan abun da ake daurawa na zare bakin zare ko kuma na azurfa an sa masa ko saboda kariya aljanu sai ta ki daukar sa aka miko shi ta ki karba a sai da aka cire wannan abin da yake hannunsa an fahimta da kyau ku yawa wannan babul fa'al babun da yake magana kan alfa'alu حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم la aduwa ga ba hadisin da na ta bayani ɗazu ba wata cuta da take tashi da kanta shine la aduwa da take tashi da tasirinta da kanta wala iyarata haka nan babu wani tanti da za a kawo a ce zama a dokin koba yana kawo kaza barin kaza a ɗaki yana kawo kaza ba an zala lawo biya min sulɗan ba Allah ne faɗa ba an fahimta da kyau ko yawwa kawai dai hikimar magabata a dai shine dan a hada ka zama irin wannan gurin ko a ce shara da kaza wannan irin abubuwa yawa wa yujibu lil fa'lu salih sai ce amma abin da yake burge ni shine kyakkyawan fata al kalimatul hasana shine kalma kyakkyawa wannan yana burge annabi amma tanti annabi baya san sa حدثنا عبد الله بن محمد an gane ko حدثنا عبد الله بن محمد wannan ruwaya da muka karanta yanzu ai ingantacciya ce an fahimta da kyau ko duk rai ransu ne ai duk su ne kawai in za a yi bismillah shi kenan حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن المبارك علي بن المبارك kenan eh haka imam tirmidhi da yazo a tasa ruwayar kana da bai ce ibn al-mubarak ba cewa ali ibn al-mubarak kana da ya faɗi sunansa to me faru إيه عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حبة التميمي وانا باو على ابن حادث كنا حبة حبة التميمي نعم يجي ne yake cewa Allah abawu lallai mahaifinsa shine Hadith ibn Rabi'a cewa ba a taba samun wata ruwaya da yayi in ba wannan ba shi wannan mahaifin aka tafi to me faru sai ce akbaru ya ba shi labari annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la shay'a fil hawa jam'i ne na ha shine ne nace muku dazu ha mata tsuntsaye wanda ba sa rayuwa ce da dare su ake kira al hawa kamar mujiya da danginta mujiya da danginta ita ce hawa domin suna yin canti da ita ko wasu ka ce a'a kamar yadda na faɗa na faɗa da yanzu ce alawam tsuntsayen da suke iya rayuwa da daddare kawai kamar me jemage ko to su ne su hawa sai kuma wasu zai ce alham shine dai albuma ungulu misali ungulu tana rayuwa da rana ko ba ku sani ba a rayuwar tsuntsaye da dabbobi da ake kallo tana rayuwa ko ku bincika mana to saboda haka sai aka ce to ita ce ita wato um mubiya da danginta su ake nufi domin suna yin tanti da ita duk wanda ya fito ya ci karo da mubiya to ranar babu ta kasuwa wallahi washe gari ne kuma fitowa ya ƙara cin karo da ita in sati za a yana cin karo da ita to ba zai fita ba kaga wannan ai jahiliya kenan wannan ta ci sunanta jahiliya to me ya faru sai ya ce wa asbaqu diyarata alfa'al ba komai a cikin wannan mujiyar da ire-irenta ba wani abu da yake tasiri mafi gaskiyar tamfi shine alfa'alu kyakkyawan fata wal ainu haqqun amma ku sani ba kambun baka da nayi da gaskiya ne kambun baka da ba yake asali kambun baka da ido baiwa ce amma da ba ya zo lokaci ya tsawo sai mai da shi yace mai ta saboda haka mai kambun baka da mai kambun ido ba ma a sanin sa shi kansa baya san yana da wannan baiwa sai wani abu ya faru amma wata kila wani ya ce to kurwa da ake zuwa a fitar fa mutum da muna yara yanzu za ku gabata yawo a fito da ni da shi suke sai su fito da wani abu da shi amai sai a ce wai kurwa ce ko wani abu kamar kankara haka ya fito ka ga da kallanta haka sai a ce wannan kaza wai kurwa ce wannan to tsafi ne da shi ne baiwa ba wannan tsafi ne zuwa suke su yi tsafi sai mutum ya rika wannan shegantakar ba an taba wani malamin ya taba ba mu labari a wata shekara shekaru da yawa shekaru da yawa sai da aka sami wai wani ya so yana yawo za ku ga suna cewa sarkin mayu yana yawo layi layi a da wanda yanzu babu shi sun san cewa ilimi ya fara shiga eh a kulawa ai masu kare kenan eh shi wancan sarkin mayu da bulalin su manya manya zaka gani ya to sa abubuwa yana fito da abubuwa na kazanta to saboda haka kawai wata mata ta fito sai ta ce ina mayan yake wannan ne wallahi ba shi ne da tayi masa wani kallo sai ya fadi a je makareci ne makarecin banza ne kawai to saboda haka masu irin wannan abubuwan duk tsabi ne tamfi ne ba shi da asali tsabi ne ba sai ba muka yi babu tsabi ba mun gaya ba asiru haqqun wala hutta asiru lakin bi ma kaddara hul qadir amma mai kambun baka ko ido shine wanda idan ya ga abu ya burge shi zai iya samun matsala shi ma kuma bai sani ba idan ya burge shi bai ce tabarakallah ba kun fahimta da kyau ko sai a samu matsala kamar yadda hadisi ya tabbata na Sa'al ibn Sa'ad da kuma Rabi'a da ya hango shi da ni da fatarsa kyakkyawa yana wanka yace kai amma Allah ya masa kyakkyawar fata to bai ce tubarkalla ba sai rika mace shara hadisi ne ingantacce yayin ta mace shara aka kai ji gaba annabi alaihi salatu wasallam aka ce gawa ne abin da ya faru yace wallahi ya rasulullah ba abin da nayi masa yace kawai suwa ne yana da kyakkyawar fata sai annabi yace Allah barakta me yasa baka ce tubarkalla ba sai da aka sa shi alwala ruwan alwala aka shafa masa ana gaba bar yomi ce to a irin nan garin a yanzu yanzu in kai irin wannan bayi ne kai sunan ka bayi in wannan ta faru kun fahimta da kyau ko yawa saboda haka shi za idan abin ya faru sai ka ɓoye Allah ya ba wannan baiwa to yi kokari ka rika ɓoyewa dan wallahi a garin ku in ka sake a kasar Hausa wannan abin ya fito gare ka ta za a yi maye ne kai amma al'ainu haqqu kan mun baka ko na ido gaskiya ne kuma baiwa ce ne ita kuma ɓoyewa yake ba a zo ba ya rika bayyana domin kaje wani gari wani abu ya faru sai dai a rika a ce marigayiwa ne wallahi kake mutum zai Allah ya kiyaye ina bayanin da ne yanzu nace wanda yake da kambun ba mai sha ba kambun baka ko kambun ido baiwa ce masu ita ba ma ta sani wani lokacin sai abu ya burge mutum yaro yaro zai je kore gudu ko in ya kalle shi ya burge sai faɗi ka sai samuwar mota yanzu ya zo ya ganta da ce ka masha Allah kaza ka wallahi sai kai hatsari ka fahimta to su ma ba sa sani to irin wannan ne aka gaya ma idan suka gani mutum da ya gane to maganin dafin sai ce ma sha Allah to Allah ya sa albarka Allah ya kaza shi kenan ba abin da zai faru kaga ko kana da shi ko ba ka da shi ka dau wannan darasin ka dau wannan rigakafin da abu ya faru ka gani kace wani ya ce ma nayi sabuwar kaza sai to Allah ya sa albarka shi kenan fa Allah ya tsare kaza wannan addu'a da zai shi kenan kawai amma da ya zo irin masu maganar nan ne ke ta ni ne ka rasa motar da zaka siya irin wannan kaza kaza to dama ga dabin jikinsa kuma ga maganar banza kaga abu biyu ya haɗu Allah ya kiyaye to wannan hadisi ne shi ma ingantacce wanda bayan Imam Bukhari Tirmidhi ma ya fitar da shi ba shi kadai bane Bukharin an samu ruwaya kuma Abu Hurairah banda wannan da Ali ibn al-Mubarak duk sun yi ruwaya akai babu tabarruk bil ism al-hasan babun da yake magana akan tabarruki da kyakkyawan suna na wato neman albarka akan wajen sanya suna kyakkyawa shine al-ism al-hasan domin annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda Anas dan Malik yake faɗa cewa idan zai fita bukatarsa annabi yana so ya je an kira suna na je ko kuma Rashid a ce ya Rashid ko ya Naje annabi yana son wannan suna kyakkyawa حدثنا ابراهيم بن المنذر عن معبد بن عيسى قال حدثني عبد الله بن مؤمل او مؤمل هكذا زي زما ابن مؤمل an gane ko wanda shi alƙali ne a makka shi wannan bawan Allah sai dai da yawan malamai sun ce ba'izi ne shi wannan wato ibn mu'ammal abdullahi ibn mu'ammal din domin an ce huwa sayyi'ul hizbi baya rike abu ka ko in baya rike abu a yara ruwaya gurin sa yana da raunin hadda kwarai da gaske ya rasa shekara ta 167 a karni na biyu kenan ko yana cikin tarihi tabi'ai عن أبي عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية والله النبي عليه الصلاة والسلام على وقت إن أكي يأتيهم هديبية قتلوا الهديبية حين ذكر عثمان بن عفان yayin da aka ambaci Usman da Affan za ku iya tunabaran mai recapitulation karatun mu na um um Nabiyul Ahmad mun yi sulhul Hudaybiyah ai kun ga abin da ya faru lokacin da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam zai ji sai yace da zai tura wani daga cikin sahabbai sai tura sayyidina wa Umar barakallahu fi da ya tura sayyidina Umar sai yace ya rasulullah ni in na je ban da yan uwa a garin nan kashe ni zai a tura sayyidina Usman domin shi yana da wa yana da yan uwa da dangi to sai annabi alaihi salatu wasalam sai ya bashi taguwarsa yace barin baka taguwa ta dan su san cewa ni na aiko ka haka ne saboda haka da aka ba shi taguwar annabi alaihi salatu wasalam ya hau yana tafiya a kanta yana cikin tafiya kawai sai sai wani mutum ya fito daga cikin makka yace karo da sai na Usman sai yace sai na Usman ina za ka yace zan je ne annabi ne ya aika ni kaji kaji kaji yace a yace wallahi in suka ganka za su kaje ka domin akwai masu fakon annabi za su dauka annabi ne akai su kashe abin da nake so da kai hauta wata guwar sai ba shi tasa yace ka ka ja wannan ko ku tafi ai ka hakan ce ta gari ana shiga cikin gari wai suka yi fakon kace wallahi ga taguwar nan sai suka afka mata sun dauka annabin nata yana kanta taguwar ta fadi to shine aka kawo ne rahoto cewa an kashe sai na Usman domin wanda ya gano ya ga wato sai na Usman ya fita akan taguwar annabi da ya ga taguwar an kashe ta sai zai ba da rahoton cewa an kashe ta yana Usman domin ya tun sayyidina Usman ne a kai kun fahimta to a wannan lokacin ne annabi Ali sallallahu alaihi wasallam yake to ai mubaya ya sa hannunsa shine aka yi mubaya ta haka shajara ya dau hannu ya dora yake hada li Usman bin Affan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka ta haka shajara to a daidai wannan gabarin kun lura an rika turo mutane wanda za su zo a yi sulhu tsakanin mutanen Makka da Annabi alaihi salatu wasalam akan shiga aka turo mutum da farko ya zo yayi abin da zai ba yi sulhu ba wani shi na farko da ya zo ko ba yace kai yace wallahi na je na tadda su wasu irin mutane ne wanda duk kira kuna da na taba gani na garuruwa na ga kisra na ga kaisar na ga kaza ban taba ganin mutanen da suke biyayya suka yi mubaya akan mutuwa irin wayannan almajiran wannan bawa Allah ba saboda haka kowa ya shiga taitayin sa aka ce da Allah ku kyale wannan a tura wani da aka tura wani shine shi kuma yazo ya rika rashin kunya an za ku tuna wannan barka dan tuna muku nake kawai ba duka ba yazo ya rashin kunyar sa sai na Abubakar ya gaggaya min magana ba sai na tuno muku kalmar da ya gaya min ba lokacin sai na Abubakar ya kalma mai zafi ko in za ku iya tunowa wata kalma mai zafi ya gaya masa shine sai shi wannan da aka turo wani jarumi ne cikin kafirai sai ce waye wannan yake gaya min wannan kalma don ba ta irin irin wannan cin mutuncin ba sai sai na wakar shi cire amawalinsa ya sauke shi kasa sai ya ganshi sai ya ga Abubakar ne sai ce wallahi ba dan ka taba yin wani alheri ba da sai ka gyara kuranka kun ga anan ne a gabar nake ce muku laraba ko da kafirai ne ba sa manta alheri amma kai yanzu mutum musulmi sai manta alheri ya ce ba abin da ka taba yi ba kai din banza kaza kaza kaza to sai ake ka rika tuno alheri ko mutum ya saba ba wani lokaci kace ka tuno wannan abin cewa wata ran yayin rana ai bari rabu da shi an fahimta da kyau ko to wannan shine to sai yace anna suhailan kada arsalahu ilayhi qaumuhu salahu ala an yad'a anhum hadha al'ab wato lallai suhail wato mutanen sa sun aika shine arsalahu ilayhi qaumuhu mutanen sun turo shi daga can bayan wannan ya koma sai aka turo suhail lokacin yana cikin kafirai salahu ala an yad'a anhum hadha al'ab sun turo shi akan cewa a je a je annabi alaihi salatu wassalam yayi hakuri ya dawo wato ya koma a wannan shekarar ya bari wa yaklu halahum qabila salatati ya kyale musu wato shekara mai zuwa idan ya zo ma za shi bashi ba kwana ɗaya ba har tsawon kwana uku fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam hina ata faqila lokacin da suhaib ya zo yana zuwa sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ata suhaib sai aka ce kai a taso ayin aka ce annabi alaihi salatu wasalam to ayin ne yazo sai annabi yake sahalallahu amrakum Allah ya sauƙaƙa al'amarin ko kuma Allah ya sauƙaƙa al'amarin ku ko dai kabar ko ijai kamar kamar radiyallahu anhu ne Allah ya yarda shi ko Allah ya yarda shi ɗaya ne kun fahimta saboda haka da aka ce sahal ne yazo ko to hayin sai annabi yake sahalallahu amrakum Allah ya sauƙaƙa al'amarin ku domin an shiga yanayi a lokacin ko kuma Allah ya sauƙaƙa al'amarin ku wa kana Abdullahi ibn Sa'id adraka annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan Abdullahi ibn Sa'id din da ake magana ya rishi annabi alaihi salatu wasallam tun da za ga mun lokaci yayi annabi kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana sati ne zuwa za mu tashi babu shu'um fil farq babu da zai magana akan ashu'um fil farq mai na roƙon ubangiji da sunayen sa na bismillah muna da ragowar mintuna hudu haka zuwa biyar abin ba haka haka kwarai to ai cikin al'ummar annaba aka ce ba a yanke cewa iya cikin sabbai bane kawai ai kaga lokacin da annabi yayi magana aka yi ta tattaunawa wata ruwaya haka ta nuna tattauna aka yi ta yi ana wayannan sai na umar sai ai ta kalli su Ali bin Ali su Abdullahi bin Umar ko kuma sauran sahabbai da aka haifa a musulunci ce ai ku ne ku da aka haifa a musulunci da ku ake ko kuma ce a su ku da ba ku taba kafirci ba da ku ake suna kai to shine bayan annabi ya fito yace wai akan me kuke ta tattauna sai suka ce akan wayannan mutanen sai annabi yace humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalu saboda haka ba magana cewa wanda suke aka haifa a musulunci bane ko wanda suka ba taba kafirci ba a'a a kowace gaba za a same har tashi alkiyama saboda yana so a nuna ba abu ne mai wahalar sha'ani ba ka gaji ba ni ma da nabiya nake ba na ciki ba na cikin nan domin ba da lafiya tafiya nake da wurin ta ba asibiti yawwa to kaga sha'ani wata gabar an fahimta da ke ku kaga can ma aka ce sama kaka biha okaja shikenan okaja ya riga amma har yanzu har yanzu mutukar mutum da ya tsallake wancan abubuwan biyu ba mammako da rashi su wanda ya san zai rashi to ya fita ba shi wayo Allah na na shiga uku wayo zan mutu to banda kai an fahimta da kyau ko banda shi wannan yau banda shi wanda ba zai yi rashi ba iya Allah madaukakin sarki zai bari ya masa na'am shi ne ai kaga shi ba zai kai kansa can ba bane mai na'am eh eh kamar yaya akan me ake magana to sai aka yi me me hadisin ya bayani akai ba wanda ya tsara tsara falan mara ahu aridan to ne ne abin da yake da alaka da babun shine ya ko wanda da sun ga hadari sai su fara lissafi cewa yanzu kaza ne haba mala abba ai abin wadi amma ka fahimta da kyau ko wadihan jiddan maimakon fara lissafi cewa wannan ruwan ai tunanin lumbas ne ya fito za a yi kaza ba za a yi ba ya ka ce ba haka za ka yi ba kawai ka yi addu'a idan iska ta taso ga abin da za ka ce idan hadarin ya taso ga yadda annabi alaihi salatu wasallam yake kuma ga abin da yake faɗa shikenan yana da alaka ko bai da ita yawwa Allah ya datar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofinsa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya iyayen mu Allah ya ji kansu da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya ka ba mu damuna mai albarka wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم آمين آه